أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد كاتم النبيين وإمام المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يو أصبر شاهدو غوتا ذلقيدة شكرا تدبو دا دا دريه دا تلاتين دا ترى وان دا يدي دا دا أشرين دا تقوش ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha takwas alhamdulahi mun dawo don ci gaba da karatun ruhul adabi wanda maulana ashek muhammadu gwani ayub yake gabatarwa a wannan zawiya ta maulanmu shek salihu musa malami da take tudun nufawa kaduna karmakumullahu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gaida iyayen da muke kare da su a wannan waje da mukaddamanmu wanda suke sharrafa mu da wannan zama Allah ya saka musu da alkhairi ya ba su cikakken lafiya da koshin lafiya a wancan halka ta mun tsaya ne kafin mu faɗi dalilin baitin da ya gabata fa khata'un shaykhi aqwam wa an yakun min al-murid inda man aqal wanda maulana shaykh ibrahim ya anan yace mana a duk lokacin da muridi yake karban tarbiyya a wajen murshidi murabbi to ya san da cewa ya sallamar mishi shine zai sa ya cin maburi sannan kada abubuwan da suke wakana tattare da shi na kurakurai ya ɗauke su kuskure kai tsaye saboda wasu lokuta kuskurensa sawabi ne shi kuma abin da yake ganin sawabi ne zai kasance kuskure hujja da dalili akan wannan shine kamar yadda muka bayyana a baya a duk lokacin da muridi ya samu murshidi murabbi wanda ya cike waɗancan sharuɗa wanda shehi da farko sai da ya zana mana su ya tabbatar mana da su tukunnan ya kawo waɗannan mas'aloli wanda duk ya gina su akan waɗancan sharuɗa ne cewa shi wannan idan ilimi kake ji da shi to ya fi ka ilmi domin haka ka zaɓe shi a matsayin murshidi murabbi idan ma'arifa da ma'arifarka ka gane wannan kuskure ya fi ka sanin ma'arifa sannan kuma idan kana ji ne da biyayya ga Allah ƙoƙarin kada ka saba masa nan ma ya fi ka to domin haka ne da zaran ka fahimci wani abu kuskure a abin da ya faɗa ko abin da ya aikata ko abin da ka gani a cikin wani littafinsa a to za ka tuhumi jahilcinka ne za ka tuhumi cewa kai ne baka san wannan ba to saboda haka da wannan ne zaka cimma burinka sanin kowa ne abin da yawa kana a kissa ta sulhul hudaybiya lokacin da aka dawo za a shiga makka da niyyar umra manya-manyan jagororin makka suka aiko wa manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan karo ba mu yadda ka shigo maka ba suka tura a zauna a yi sulhu ƙarƙashin wannan sulhu an sa wasu sharuɗa masu tsauri waɗannan sharuɗa daga ciki duk mutumin da ya musulunta daga makka ya je madina ya je hijira za a koro shi ya dawo makka duk kuma mutumin da ya yi ridda a madina ya dawo makka ba za a koro shi ba za a bashi to kaga wannan sharaɗi ne zahirinsa hankali ba zai ɗauka ba wanda سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ييتا مراجعا من يمن ينسحب منذ صلى الله عليه وسلم ينا تنتبن ألسنا ألسنا على الحق بأكن قسيا مكيبا أليس ديننا بدين الحق الدين مبا دين قسيا بني koyaushe ya yi tambayoyi irin wannan sahaba za su ce eh muna kan gaskiya addinin mu gaskiya ne to yaya za mu yadda da wannan sharaɗi mai tsauri musulmi ya je madina a koro shi idan kuma musulmi ya yi ridda ya zo maka ba za a kora mana shi ba haka nan yana kewayawa har ya zo kan sayin na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ma'ana anan shi Umar bin Khattab yana ganin hakan kuskure ne a irin ganinsa sannan kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam ya yadda da wannan sharadi inda mahallu shahidin zai fito to shine da yazo kun sai na Abubakar ya kawo wannan batu shine sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai yace mishi أليس هو برسول الله صلى الله عليه وسلم shin shi wanda ya yadda da wannan hukunci jagoranmu ba manzan Allah ba ne sai sai na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace eh manzan Allah ne sai faɗi kalimar ta shahira yake ce masa ilzam gharzahu fa in kuwa manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama shine bishi sau da kafa da daɗi ba daɗi kana ganin wannan abin daidai ne kana ganin ba daidai ba ne shi kenan sai umar bin khattab ya so ya sume ya dawo hankalinsa har yake cewa ba dan sai na abubakar ya yi tadarukin imaninsa ba da ya musu kashi to kaga anan ko ni ko kai ko ma wane ne in zai karanta littattafan malamanmu akwai abubuwa da yawa wanda zai karanta hankalinsa ba zai dauka ko jihazu kake karantawa ko sidratul muntaha zaka karanta ko kanzul auliya idan ka karanta wannan ma mana littattafai na addu'o'i ma kenan haka inda zaka karanta hatta diwani akwai baitin da zaka karanta zahirin hankalin gaba zai iya dauka ba sannan kuma idan kai shakku da kai shakku da kokonto zaka shiga matsala me kenan wace irin mu'amala ya kamata ka yi da waɗannan wurare shine ka tuhumi jahilcinka ka tattauna da kanka ka ga cewa me kake ji da shi Qur'ani kake ji da shi to wannan shi ya fi ka sanin Qur'ani fahimta ta Qur'ani tafsiri kake ji da shi ya fi ka da wani hadisi ne ka gano wannan abin ya saba wa shari'a ya fi ka san hadisi da wasu matsalolinka ne da ka karanta a risala ko askari ko muktasar ka gano wannan ya saba wa shari'a ya fi ka sanin muktasar su askari da duk sauransu ya fi ka sanin su da me da sanin Allahnka ne ya fi ka sanin Allah da sanin manzo Allah ne ya fi ka sanin manzo Allah da abin da zaka tattauna da kanka akan da wannan abin ne ka gano wannan abin ya saba wa shari'a shi kai ka sani kowa ya sani shi ya fi ka sanin wannan abubuwa kaga kenan zahiri kai kuskure ka gani ba to kuskurenka kuskuren da ka gani sawabi ne sannan abinda kai kuma kake ganin sawab daidai ne to wannan kuma shi ne kuskure idan muka ajiye bangaren tarbiyya da irshadi ko bangaren tasawu ma hakan yakan iya kasancewa hatta cikin sana'o'i idan misali ka iya gyaran mota a iya sanin gyaranka za ka ga wani abu a inci ka ce wannan abin ya mutu a canja wanda ya fika sanin gyaran wannan mota zai ci a kar a canja bai mutu ba wannan kowa ya riga ya san da haka kuma dole ka sallamar masa saboda menene ya fika sanin wannan injin din saboda haka kai kaga kuskure wannan kuskuren naka shi ya mayar da shi sawabi to saboda haka wannan abu ne wanda yake shar'an shar'an wa aqlan wa adatan haka yake iya kasancewa to saboda haka abinda kake ganin cewa kuskure ne din shine daidai in ka bi shi shine zai saita ka ko ya fi saita ka ya daura ka kan hanya ka tafi sak abinda kai kuma kake ganin daidai ne to shine wanda in ka dauke shi daidai din shine zai kawar da kai daga hanya ka je kai batan kai masu barayin imani su sace ka su yi gaba da kai to saboda haka ire-iren wannan suna nan da yawa a tarihin ma'aiki a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama to shine bayan wannan maulana sa'adatul anam yake cewa la taltasil li ghairihi fil alami wa kun kama law kana duna alami to in kuwa ka san da haka a duk lokacin da ka zamo karkashin murshidi murabbi to ka san da cewa ka ɗauki zuciyarka ne yayi taskiyar wannan zuciya ya cire cututtuka wannan zuciya ya tarbiyantar da wannan zuciya zuciyar da ka bashi kwaya ɗaya kake da ita kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa yake cewa yake cewa menene fi jawfihi manasan ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi ma'ana kowane mutum zuciya ɗaya rak Allah subhanahu ta'ala ya sa a zuciyarsa tunda zuciya ɗaya ne ka bashi ya cire cututtukan wannan zuciya to ba zai yiwu ka datsa zuciyarka biyu rabi gashi rabi kuma ga wannan ba zai yiwu ba farko za ka halakar da kanka ne saboda da zara an an datsa an yanka zuciya biyu rabi a bawa wannan rabi a bawa wannan to me wannan zuciya ba zai rayu ba kasancewar zuciyar kwaya ɗaya ne dole ne ka sa wannan zuciya kwaya ɗaya a hannun likitan zuciya kwaya ɗaya guda ɗaya wannan shi ma shar'an wa adatan wa aqlan haka yake to saboda haka da zaran ka ce zaka waiwayi wani to shi wancan wanda zaka waiwaya dan me zaka waiwaya gare shi zaka waiwaya a gare shi ne da wasu batutuwa daban au ko kuma da batun taskiyar wannan zuciya inda batun taskiyar wannan zuciya to kamar yadda muka faɗa ba zai yiwu ka raba zuciyarka ta shi ba in wasu batutuwa ne daban wannan za ka iya waiwaya zuwa gare shi saboda zai zo yi bayani akan latal tafid din nan anan ana magana ne iltifati da zuciya iltifati a layin irshadi a layin tarbiya saboda zai zo yi bayani anan ma dama ghairuhum bi qalbin a gani ma dama ghairuhum bi qalbin da zai zo yi magana akai wannan zai nuna ma iltifati na kalbu shine aka hana ka ba iltifati na gangan jiki ba in iltifati na gangan jiki ne anan shehin ka yana maka tarbiyya yana maka irshadi wajen raba ka da cututtukan zuciya daura ka kan hanyar Allah ya kai ka gun Allah ya kai ka gun manzon Allah to zaka iya komawa nan malamin cikuhu ne ka karanta askari a gunsa ka karanta risala karanta ibiya ka karanta nahau ka karanta far ka karanta balaga wannan baya daga cikin waiwayan da aka hana ka saboda ba waiwaya bane da zuci ba waiwaya bane layin tarbiya da irshadi waiwaya ne da gangan jiki wani bangare ne daban a lokacin da ka zo gunsa kuma to yana nan wajen yi maka talqinin kaifiyar tarbiyarsa da irshadi sa gaba daya to shi yasa anan yace maka la taltafi li ghayrihi fil alam anan al alam shine duk halittun da Allah subhanahu wataala yi ma'ana a cikin halittun Allah dan ba za a iya cewa ma fassarar sa shine karka waiwaya zuwa waninsa cikin duniya أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم مرحبا مرحبا مرحبا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سيدي سيدي تفضل الحمد لله أبي أبي الحمد لله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله muna maraba da zuwan shekunanmu wannan majalisi albarka muna neman izininsu domin ci gaba da wannan karatu da muka saba yi to shi ne a nan da ya ce latantafin da zairihi al'alami a nan al'alam ba a iya iyakance mishi fassara ma da ashe cikin duniya saboda al'alam din ma'anar alam din ya wuce ya wuce ma'anar duniya kasancewar fassarar alamin ya zo a cikin suratu shu'ara fir'auna ya tambayi annabi Musa yace qala fir'aunu wa ma rabbul alamin shi tambayan da annabi Musa aka masa ana tambayar ma'anar rabbu ne da ma to da ke shi fir'auna yana zaton za a iya yi mishi tarihin rabbu cewa a gaya mishi rabbu shi ja ne baki ne dogo ne gajere ne to Allah subhanahu wata'ala ya dai ba mu labari tarihin rabbu ba zai yiwu ba shine ce rabbu samawati والأرض وما بينهما سيي تعريف العالمين دين معنى تعريف مضاف إليه بي تعريف مضاف با وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما معنى العالمين دين السماوات wal ard wa ma bainahuma sammai bakwai kasai bakwai da wannan duniya da muke rayuwa a tsakani wannan shine al'amari to kenan anan sa'adatul anam shekul islam mulana shek ibrahim yas ba yana kiran muridi da cewa kada ya waiwayi a wani murabbinsa murshidinsa a duniya ba a cikin dukkan halittun Allah subhanahu wa ta'ala kada ya waiwayi waninsa shi ne ce kama wa kun kama laukana duna alami a nan kana ɗin nan yakan iya ɗaukan damiri na shi shehin murshidin murabbi yakan iya ɗaukan kuma damiri na al'alam na farkon da aka ambata wajihi guda biyu ne wanda zai ba da ma'ana a ɗaya wajihin cewa wa kun kama laukana duna alami ma'ana ka kasance ka kasance kamar kamar wannan duniya wannan duniya babu wata duniya tare da ita auko kuma shi wannan shehin tamkar ba yana rayuwa cikin duniyar da kake rayuwa ba a wannan wajihi guda biyu duka yana nuna mubalaga ne na kasancewar tamkar shi kadai ne a duniyar babu kowa tare da shi balle a waiwaya zuwa gare shi ma'ana wannan kuwa shine da zaran zai waiwayi waninsa zai ga wani to a wannan lokaci to muradinsa na wannan tarbiyya na wannan irshadi to ba zai cimma muradinsa ba to shi yasa yace wa kun kama law kana duna alami a kaf anan harfu jarni wa ma masdariya ce wa wa ma wasilatuha fi ta'wil masdarin في محل جر مجرور مجرور بالكاء وكن وكن كا وكن كما لو كان وكن ككونه دون عالم يا زمان وكن ككونه دون عالم wanda damirin kamar da muka bayyana ko ya koma shi murshidin ko ya koma kan alamin da ke al'alam ana zakara shi ne ba a annasa shi to saboda haka ne shehi yace la tantatil li ghairihi fil alami wa kun kama law kana duna alami yake cewa falaysa lil muridi ghairu zal wali ma ar rasuli thumma mawlahul alim cewa shi wannan muridin zai kasance babu kowa babu kowa tare da shi ba shi da kowa banda wannan waliyin da ya ɗauki amanan tarbiyyantar da zuciyarsa ya danka mishi kamar yadda muka bayyana a baya ba zai yiwu ka datsa zuciya ɗaya biyu rabi ka ba wa wani murshidi ko wani daban rabi kuma ka ba wa wani daban ba kasancewa Allah ya ce ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi zuciya ɗaya ne kake da shi da kana da zuciyan guda biyu ne ɗayan zaka ba wani shehi ya murshidi ya tarbiyantar da shi ɗayan kuma ka ba wa wani daban to kasancewa zuciya ƙwaya ɗaya ba a rabawa biyu a ba wa mutane guda biyu dole ne ka ɗauki zuciya ɗaya ka ba wa murabbi murshidi guda ɗaya to shi yasa anan yace falaisa lil muridi ghairu zal wali shi muridi a wannan lokaci to ba shi da kowa banda wannan waliyi murshidi nashi murabbi nashi ma'ar rasuli tare da manzo sallallahu alaihi wasallama wanda shine manzonsa wanda shine aka aiko mishi babu kowa banda shi waliyin sai tare da manzonsa summa maulahu ali sai kuma Allah subhanahu wataala su uku ne kacal kawai kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallama shine alwasi alwasitiyatul kubra cewa babu maganar tarbiyya ko irshadi ba tare da wasitiyya ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba sannan tarbiyyar kanta ana so a isar da ita zuwa gare shi ne sannan kuma Allah subhanahu ta'ala shi kuma shi ne wanda ake so da wannan tarbiyar a isa zuwa gare shi to saboda haka shi muridi a lokacin murshidin shi sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai Allah subhanahu ta'ala ko Allah manzo sallallahu alaihi wasallama waliyi murshidin shi waɗannan su uku ne kadai kawai a zuciyarsa su ne kadai kawai a gabansa to da zaran zai waiwayi wani su ukun nan gaba daya to a wannan lokaci ba zai ribanta ba kamar yadda ya iya ƙara cewa ma dama ghairuhum bi qalbin la yunal ma'rifatul ma'rifatul maula aqulu firtija yace ma dama ghairuhum bi qalbin mun yi bayani da cewa a can da ya yi magana a kan cewa ya kasance tare da murshidinki kar ya waiwayi kowa in ba murshidinki ba wannan waiwaya a zuciya yake magana kamar da muka bayyana ɗazu to shi ne a nan ya bayyana la taltafit li ghairihi a can ka an ka annahu qala la taltafit ila ghairihi bi qalbi kamar ya faɗi haka ne a nan sai ya bayyana muradinsa na can ɗin cewa da zuciya aka hana ya waiwaya a nan ya ce ma dama ghairuhum bi qalbi ma dama waninsu akwai a zuciya wannan zai nuna maka cewa za ka iya mu'amala da waninsu a gangan jiki a gangan jiki wannan ba matsala ba ne ga ka murabbi murshidi sannan kuma a layin tarbiyya da irshadi kana tare da shi sannan za ka iya koma gefe guda wannan malamin fiqhu ne ka karanta fiqh a wajensa malamin nahau ne ka karanta nahau a wajensa ko malamin tafsiri da abin da ya kama da wannan wannan ba iltifati bane a zuci iltifati ne da gangan ciki to shi yasa yake ma dama ghairuhum bi qalbin anan ya fayyace ma'anan la taltafi a can din ma dama ghairuhum bi qalbin la yunal ma'rifatul maula ba za a samu sanin Allah subhanahu ta'ala ba saboda Allah subhanahu ta'ala alwahidu al'ahadu shi kadai hadara ahadiyya to ba a sanin wannan hadara sai da sai da masu wannan hadara din me wannan hadara asali manzo sallallahu alaihi wasallama sai murshidinka wanda zai isar da kai zuwa gun manzo manzon kuma ya isar da kai hadara ta ahadiyya ka san Allah subhanahu ta'ala shi kadai yace aqulu dirtijal yace ina faɗan wannan ne kai tsaye idan aka ce irtajala yartajilu irtijalan shine abin da zaka faɗe shi kai tsaye ko maganan da zaka faɗa aka misali ana cewa khataba khataba zaidu irtijalan idan zaidu yayi kuduba aka ba tare da ya dauki takarda ba ba tare da ya rubuta ba yin abu kai tsaye shi ne ake ce mishi irtijali ma'anar wannan kuwa shehi ya ce ina faɗan wannan ne kai tsaye ba tare da taraddudi ba ba tare da wani raidi ba abu ne wanda aka jarraba aka gani kuma abu ne wanda dalilai suka tabbatar da shi kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallama ya zamo muwarrisi na murshidinka da murabbinka kamar yadda ka san da cewa ba za a aiko wa al'umma annabawa guda biyu da shari'o'i daban-daban ba to haka nan ba zai yiwu ka rike waliyai biyu su tarbiyantar da zuciyarka su kai zuciyar zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka ne sa'adatul anam shaykhul islam yace aqulu bi ina gaya maka wannan ne kai tsaye da irtijali ba tare da wani taraddudi ba to shine maulana yake cewa fa kum wa kum ash-shaykh dawaman tarbahu wa kun muhibban wamiqan fatuflihu yake cewa to saboda haka ka kasance tare da shehi shehin da yake maka murabbi yake maka murabbinka murshidinka yake maka tarbiya ka kasance tare da shi a can yana ma magana musahabarsa a zuci ka kasancewar da shi kasancewanka da shi a zuci a nan kuma yana ma magana kasancewarka da shi a gangan jiki saboda ma'a da ya yi amfani da shi ma'ana ka lazamce shi ka lazamce shi ya kasance kuna tare koyaushe domin kana ɗaukan isharatinsa kana ɗaukan umarnin umarninsa wanda da isharatinsa da aikata umarninsa da kuma barin haninsa to da nan ne za ka cimma buri ka san Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yace wa kun ma'a shaykhi dawaman koyaushe dindindin ka kasance tare da shi tarbahu anan tarbahu din baya nufin ya zamanto jawabi na kun din a can saboda idan ka kawo abin da suke ce mishi talab ko amru ne ko istifham ne ko nahyu ne idan ka kawo wannan in kana nufin jawabi shine zaka yi mishi jazab jazama idan kuma baka nufin jawabi a wannan lokaci ba za ka yi wa fi'ilin da ka kawo mudari'i ba za ka mishi jazama ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tamnun tastakbiru jumhurul qurra gaba daya sun hadu akan karanta tastakbiru bi raf'i bi raf'i wala tamnun tastakbiru bas karanta wala tamnun tastakbir ba kasancewa wani sun karanta tattafsir tattafsir din ya zamanto jawabi na wannan talab din ku halin wala tamnun amma wala tamnun tattafsiru saboda ba a nufin ba a son wannan tattafsir din ya zamanto jawabi na wannan talab ya zamanto jumla ce jumla ce aliyya fi mahalli nasbin halun min fa'ili la tamnun ma'ana kada kada ka ba da abu da zuwa kada ka ba da abu a lokacin da ka bayar ka ba da shi da niyyar neman wani ƙari a lokacin da zai baka wato ya ƙara ya ƙara ya baka shi yin abin da mata suke yi na biki idan na kawo miki naira dubu ɗaya lokacin da kika haifu in na haifu ki kawo min dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu kar ka yi wannan baya daga cikin makarimul akhlaq to domin haka ne anan ma shehi yace wa kun ma shehi dawaman tarbahu tarbahu sai kasance wannan tarbahu din baya nufin ya zamanto jawabi na wancan kundin wa kun muhibban sannan kuma ka kasance mai tsananin ƙauna soyayya ga shi wannan shehi din wamikan ana cewa wamaka ana cewa miƙa ana cewa wam a masdari shine tsananin soyayya soyayyar da za ta kawar da kanka ga ganin waninsa shi yasa ya haɗa lafuzukan nan guda biyu ya ce wa kun muhibban kuma ya ce wa mikan fa tuflihu a nan fa tuflihu dinnan a zahirin i'rabi idan ka kawo tsalabi ka kawo fi'il mudari'i me fa wannan fi'il mudari'i me fa zai iya kasancewa mansub mansub ne amma anan shehi abin da yasa ya mai da shi rufa za a kaddara mubtada ne asali zai zamanto wa kun muhibban wa mikan fa anta tuflihu فأنت تفله والجملة جملة فعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره فأنت تفله سبب إذن بأي ونن تقديري با سيديك شيء فتفلها دا نصبا إنك شيء فتفلها دا نصبا كما أسنادي أسناد قافية يا بنبنتا دا مرفوع دا يزو فتر وتربه wa kun ma sheki dawaman tarbahu ya bambanta da wancan tarbahu din to saboda haka ne dole zaka kaddara mutada wannan jumla ta kasance jumla ce fi'liya fi mahalli raf'in khabarun li mubtada'in mahdhufin taqdiruhu fa anta tarbahu shine shehi yake cewa bi qadri ma tuhibbuhu tanalu imdadahu falqawmu hadha qalu anan abu ne wanda yake muhimmi shigen wannan ne shigen wannan ne wanda koyaushe malamai suke ta mana bayani akai gurgudan itikadin ka ga shehi soyayyar ka ga shehi shine gurgudan irin amfanan a a amfa- a- amfanan da zaka yi da shi idan ka so shehi ɗari bisa ɗari to zai amfane ka ɗari bisa ɗari in ka so shi saba'in cikin ɗari zai amfane ka saba'in cikin ɗari in kuma baka so shi gaba ɗaya ba to ba zai amfane ka gaba ɗaya ba gurgudun soyayyarka tsakaninka da shi to shi ne gurgudun amfanan da shi wannan shehi zai- shehi zai zai yi maka kenan wanda abu ne wanda yake sananne to saboda haka ne anan maulana sa'adatul anam yake cewa bi qadri ma tuhibbuhu tanalu imdadahu akwai nuska da tazo tanalu amdadahu amdad ya zamanto jam'i ne na mat na mat amdad kamar yadda zaka ce fi'il af'al kamar wannan ko fars afraf ya zamanto jam'i ne akwai kuma nuska a bi qadri ma tuhibbuhu tanalu imdadahu shi kuma zai kasance masdari ne na amadda yumiddu imdada ɗaya jam'i ɗaya kuma masdari nuska ne guda biyu kowace daga cikin nuskoki guda biyun nan muna da su to shi ne ce tanalu amdadahu madadinsa iri iri kala kala za ka samu ne gurgurdan irin soyayyar da kake masa ko kuma indada tura maka madadi yi maka indadi za ka samu ne gurgurdan irin soyayyar da soyayyar da kake miki sai ce falqaumu haza qalu anan falqaumu din mubtada ne jumla ta qalu jumlatun fi'liyatun fi mahalli raf'in khabarul mubtada haza din kuma maf'ulun bihi ne muqaddam asalin sa fal qawmu qalu haza qalu haza asalin sa wannan ne shine shehi korewarsa a irabi korewarsa a arudu korewarsa a kafiya irin wannan yan shekaru 21 da yake da su shine ce fal qawmu sufaye haza qalu wannan shine abin da suka fada alkaumu laqabi ne na sufaye magabata idan suka ce alkaumu wa bihi qala alqaumu yaqsiduna bidhalika wa bihi qala sufiyya alkaumu as-sufiyya kenan wajihin kiran su alkaumu shine su ne suka zamanto mutane sun cire ruhaniyarsu da jisumaniyarsu daga hayawaniya sun zamanto mutane cikakku saboda mun yi bayani a wannan majalisin da muke karatu a kai cewa kowanne ɗan adam asalin shi yana da hayawaniya akwai wani nau'i na kasancewarsa dabba a tattare da shi wani ɗan adam kare ne wani ɗan adam zaki ne wani ɗan adam macijiya ne kala kala ne to shehunai masu tarbiyya murabbai su ne suke cire mutane a tiba'a hayawaniya su mayar da su mutane domin haka ne idan ka zauna a gaban burshidi da murabbi ya cire cututtuka na zuciyarka ya cire ɗabi'o'in dabbobi ya mayar da kai mutum a lokacin ka shiga cikin mutane mutanen kuma su ne sufaye kenan to shi yasa lakabi ne shahararre wanda a zazzaran kaga an ce alkawmu cikin littattafan tasawuf to ana nufin sufaye kenan fal qawmu haza qalu yace haka sufaye suka fada wannan zai nuna maka shehi a irin wannan yan shekarun yana da nukulin malamai sufaye ya san maganganu na malaman sufaye kamar yadda wani imriti yake cewa izil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi' yake cewa shi mutum asali gurgudan itikadinsa shine gurgudan amfaninsa yana ɗauke ne da ma'anar wannan baiti wa kullu man lam ya'taqid duk mutumin da bashi da itikadi yarda ga shehi yarga yarda ga malami lam yantafi to ba zai amfana da wannan shehi ba ba zai amfana da kuma littattafan wannan malami ba saboda kurewar lokaci kuma muna tare da manya-manyan shehunanmu sharifai da muke kewaye da su to za mu takaita a nan kuma muna ba da uzuri ga 'yan uwa cewa a yau ne insha Allah kamar yadda mai gabatarwa zai zai fada za mu rufe wannan karatu na ruhul adadi sai wani wani lokaci kuma muka ƙara dawowa saboda gobe akwai gayyata ta musamman wanda profeso a Sayyidi Maulana Dr. Makari ya gayyace mu za mu je Zaria to saboda haka muna ba da uzuri insha Allah sai wani lokaci idan muka dawo za mu ci gaba daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
Wa'alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To alhamdulillah zama ya yi daɗi, gashi muna cikin malam na cikin jawabi sai ga Allah ya turo mana a Sheikh Sharif Idris jikan Shehu Tijjani, kaga majalisin ya zama mana kitamu homis kenan. Sannan kuma muna cikin haka ɗin sai ga Sayyidi Aliyu Sise jikan maulan shehu ibrahim jikan sayyidi ali sisi shi ma gashi sun taho tare saboda haka kusan sir littafin Allah ya hada mana da shi ya hada mana shi gaba ɗaya a wajen ana karanta abin kuma ga masu abin sun zo saboda haka wannan wani tawfiki ne muka samu daga Allah to shi sharif kamar yadda aka sani da yana da wasu uzurori amma dai jin cewa ana irin wannan aiki na alheri a wannan zawiya ya ga ba zai iya bari ba bai zo ba saboda haka yanzu haka akwai inda ake jiransa don haka za mu bi abin magana a gare shi ya albarkaci wannan zama namu insha Allah kuma sai a yi abin da ya karu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أحباب رسول الله أحباب الختم التجاني أحباب الشيخ إبراهيم أيها الحضور الكريم إننا في هذا المجلس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Sharif yana magana yana cewa mu taron masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taron masoya Maulana Sheikh Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu taron masoya Maulan mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana mana sallama yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaina wa alaikum assalam wa rahmatullah
inna hadha al-masjid yace wannan zama da muke zaune a cikin sa لمجلس من أعظم المجالس في الطريقة wannan yana daga cikin manya-manyan zama ko ko zama mafi girma a cikin ɗariƙar nan tamu ta tijjaniya وهو لب اللب ولب اللب في الطريقة yana daga cikin zama wanda yake ƙwayar ƙwayar ƙwayar ƙwayar alkhairi ne
من حفظ روح الأداب وعرف معناها فهذا ولي ya ce ina muku albishir ko kuma yana gaya mana wani abu ko mun taɓa ji ko ƙila ba mu taɓa ji ba ko mun san haka ko ba mu sani ba duk wanda ya haddace ruhul adab na maulan mu shehu radiyallahu ta'ala wanda ake karantawa yanzu kuma ya san ma'anansa to wannan waliyin Allah ne كنت أن نتجول في نيجيريا ما رأيت رجلا فصيحا عالما جليلا يبين روح الأدب بهذه الطريقة Na'am, ya ce tun da muke zama Najeriya muna tafiye-tafiye, ba mu taɓa ganin malami mai girma wanda yake kar- mai mai fasaha ta magana, wanda yake fassara ruhul adabi da irin wannan ma'anonin da muka ji yanzu sai di Dr. Yakub yana fassarawa ba.
إلا إذا Eh, a- a- Afwan, Ayub. no.
إلا إذا كان التلميذ لا يريد أن يفهم Wannan bayanin ka to bayani ne wanda shi yake fahimtar da mai saurarensa sai dai wanda baya son ya fahimta sai yake fahimta kawai amma mutukan ka zauna ko baka da fahimta kawai zaka fahimta لأنه الشيخ إبراهيم بين روح الأداب وبينه لخلفائه ومؤذنه وأوصانا وأوصانا بتفسيره وتعليمه لجميع الطلبة والمريد na'am malam mushe ibrahim radiyallahu anhu ya gabatar da wannan littafi nasa na ruhul adab ya gabatar wa manyan shehunai da mukaddamansa ko ina kuma ya umarce mu kowane shehi da kowane mukaddami ya dinga fassara ruhul adabi a halaransa ya dinga koya wa almajiransa ma'anonin ruhul adab وهذا روح الادب الشيخ ابراهيم خص به اهل نيجيريا فقط نعم. kuma wannan ruhul adab ba zan ce littafin ba dan littafin yana ko'ina amma aiki da shi da da ma'a- da i- i- da da yani fitar da ma'anansa to shehu rami kaman dai in ce ya keɓanci mutanen Najeriya da shi kadai
نحن نتجول في كل الدنيا ما علمنا احدا من الكلام يحفظ روح الادب الا في نيجيريا Na'am. Yace to mu dai duk duniya muna tafiya. Ko ina aka ce ɗariƙan Tijjaniya da kuma inda almajiran shehu suke ba ba mu ga inda wani mutum ya haddace ruhul adabi ake aiki da shi ana koyar da almajirai sai Najeriya kadai. Alhamdulillah.
وهنا الحمد لله مكان الشيخ تجاني في هذه الزاويه Yace kuma nan wannan zawiya guri ne na shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu.
وزاويه مولانا الشيخ ابراهيم هي موجوده هنا Kuma nan zawiyan Maulan mu Shehu Ibrahim ce wannan gidan.
فصالح ملامي رضي الله عنه
Sheikh الشيخ الذي ربى اجيالا Na'am. Shi- Mai gidan nan shi Salo Malami shehi ne wanda manya-manyan jigajigai suka fita a ƙarƙashinsa. Wannan kowa ya san haka.
الذي فنى بحب رسول الله وحب الشيخ تجاني والشيخ Ya ƙare a cikin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ƙare a cikin son Shehu Tijjani, ya ƙare a cikin son Maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu.
فابن التربيه بدا من هنا Na'am. Izinin tarbiyya akwai shi. Na'am. Na'am.
ابن التربية وابن الترقية وابن الحضرة من هنا Na'am.
بك هنا Na'am, yace a nan Kaduna izinin tarbiyya da izinin tarqiyya da izinin تربية tarbiyya to daga nan ya fara.
لقد أسسنا هنا دائرة الصالحين أليس كذلك؟
A nan mun zo mun assasa da'irar salihin a nan, da'iratul salihin.
في عهد الخليفة صالح ملمي رضي الله عنه A lokacin khalifa shugaba mai girma Sheikh Salihu Malami Allah ya ƙara masa yadda da kusanci.
وكل ما زرنا كذنا نحن نأتي في الزاوية ون- ونتحدث مع التلاميذ ونتحدث بروح الأدب Na'am. Idan muka zo Kaduna kullum mukan zo nan zawiyan mu yi fira da almajirai kuma mu yi fira a cikin ruhul adab a nan zawiyan.
فنشكر مال الثاني Muna gode wa Malam Sani, نشكره جدا جدا muna gode masa ƙwaran gaske ƙwarai ƙwarai قائم على التربية وعلى خدمة الطريقة وتربية التلاميذ
Malam Sani tsaye yake daram da kafafunsa akan shiryar da jama'a da tarbiyyantar da almajirai da kama hannayensu zuwa ga Allah.
ونشكر اللو المالمي Kuma muna gode wa Alhaji Lawal Malami على ما يقوم به في خدمة الإسلام a bisa abin da yake tsayuwa da shi na hidiman addinin musulunci ما جاء ضيف في كادونا ba wani bako da zai zo garin Kaduna من الشرفاء أو من أبناء الشيخ أو من الأولياء أو من أبناء الشيوخ في نيجيريا na daga na daga sharifai jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ƴaƴan shehu Allah ya kara musu yadda ko dukkan waliyan Allah wani wanda za a ce salihin bawa ne ko ma mu ƴan uwa almajirai in dai bako ya zo Kaduna to ba zai fita ba sai Alhaji Lawal Malami ya masa hidima إلا وخرج هذا الضيف وهو يدعو للو الملمي ولصالح ملمي ولأبناء صالح ملمي.
Na'am, wallahi ba baƙon da zai shigo daga wa'innan da na faɗi sai ya fita Kaduna yana yi wa Alhaji Lawal Malami da kuma Sheikh Salihu Malami da ‘yan gidan ‘ya'yan Sheikh Salihu Malami da almajiransa.
ها هو يواصل خدمة أبيه الذي ترك له
Abin da muka san mahaifinsa tali-tali yana yi gashi nan ya karɓa ya dasa ya ci gaba.
فجزاه الله خيرا عن الإسلام وعن الحضرة Allah ya saka masa da alkhairi akan hidiman da yake wa addinin musulunci da kuma hijirar hadaran nan ta shehu.
لأن لأنه لأنه ينوبكم في خدمة الحضرة نعم.
قلنا له Na'am, Alhaji Nazifi ya ce Sharif ka ce baki wanda suke zuwa suna tafiya ya ce sai Alhaji Nazifi ya ce ba baki kawai ba. Ya ce har mu mutanen Kaduna dukkan mu muna gode masa muna masa addu'a sai Sharif ya ce a to ai shi yake wakiltan ku. Sadda kowa yake bacci bako ya zo bai san ina ya sauka ba bai san me ya karya ko me ya ci abincin rana ko me ya ci abincin dare ba bai san wani hadiya aka bashi ya tafi ba shi lawal malamai yana farki a lokacin. saboda haka ya warke ya wakilce mu dukkan mu اللو الملمي نعم.
والسيدي na'am عبد الأحد na'am lawal malami da sayyidi da kuma maulan mu shehu abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu.
هكذا ينوبون الجماعة جميعا to su suke wakiltan duk wani bako da zai zo mu mutanen kaduna ko muna bacci to bakon zai shigo cikin alkhairi ya fita cikin alkhairi yana yi wa kaduna al- al- a- addu'a albarkacin wa'annan
حقيقة أننا نشكر حفيد بدرنا yace babu shakka mun ji daɗi kuma muna gode wa wannan babban jika na shehu jibrima وجبرنا لم يمت Gibrima babu shakka gashi nan a raye a zaune a gaban mu.
وحي في قلوب التلاميذ جميعا Mun tabbatar dama can ko ba mu ganshi a zaune a zahiri a irin haka ba, ai Gibrima kowa ya san yana raye a zukatan mu. To gashi nan ma ya bayyana a idanun mu.
وذلك المكان مكاننا وبيتنا والخليفة فاتح أخونا وخليفتنا Kuma gidansu gidan Shehu Gibrima gidan mu ne Khalifa Fatihu baffansa dan uwan mu ne duk gidan gidan mu ne gidan Shehu Gibrima gidan mu ne.
وجزاك الله خيرا Allah ya saka maka da alkhairi لا أريد أن نطيل عليكم كثيرا yace ba za mu tsawaita magana ba ولكن نترك له المجال يواصل ya za mu ban masa abin magana ya ci gaba da fassara a ruhul adab لأن لا أحدا يسقى بهذا المجلس yace yace ba wanda zai kosa da irin wannan zaman لأن من حضر هذا المجلس يقوم مريدا صالحا لا أحدا يقطعه yace duk wanda ya zo wannan ya zauna irin wannan maganganun na Shehu Ibrahim ana fassara masa haka to wallahi tallahi yadda ya zo ba haka zai tashi ba in ka zo da wani kaikayi kaikayi ko dan shakka shakka ko dan kwantsa a ido za a wanke maka ita a wanke maka zuciya kuma in ka tashi ba wani shedan ko wani mai yanke muridi daga hanyar Allah zai yanke ka irin wannan maganganun to ita ce take sada muridi da Allah kai ta tafiya a hankalinka kwance babu wani kaya a hanya كلكم تذكرون وتمدحون na'am روح الأدب na'am ولكن ما عرفتم معنى روح الأدب إلا يتي- اليوم Na'am. Yace kullum muka je makarantun Islamiyya da makarantun zawiyoyin gidan kewu za mu ji ana ta waƙar ruwa adaba ana karanta shi. Amma tafsirinsa da sanin ma'anansa da aiki da shi to irin wannan maganganun na yau a nan ne za mu ji ma'anansa za mu ji yadda ake fassara shi za mu ji yadda ake aiki da shi. Na'am.
ولكن أريد أن يشرح لكم وأرضي شيخك ولو أغشاك lakinnahu lil khairi kad hadaka yace ina so in na maida masa lasifikan nan ko da na tafi ya fassara wa ardi shaykhaka walau abkaka lakinnahu lil khairi kad hadaka ina so ya fassara wannan baitin assalamu alaikum wa rahmatullah kada wallah
أسألك يا ربي أن تحيي قلبنا وروحنا بنور معرفتك ومحبتك وتحيي جسمنا وجوارحنا بنور عبادك ولزوم طاعتك ودوام خدمتك وأن ترزقنا حسن القيام بحقك وتملأ يدينا من طيب رزقك وتشملنا بخفي لطفك ورأفتك وتملكنا زمام نفسنا حتى قدوة إلى ما فيه رضاك ونيل القرب منك وطهرنا وطهرنا من دنس المخالفة والغفلة والشهوات واتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما وهب لنا حكمة وحكمة وعافنا من سخطك وغضبك وجميع أنواع بلائك واحفظنا من شرار خلقك وشرورهم ومن شرور كلها واعدنا اللهم من عضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلنا من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله فاتحة صلاة الفاتحة
amin amin mawlana amin amin amin amin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Na taɓo to alhamdulillah ga sai dai suna tare Eh. Ha? to to mun zo shi ma ya ya fararo mana daga shi to saboda haka Shehu Sharif ya ce a bashi ya ci gaba da wannan karatu musamman wannan baiti da ya faɗa to Shehu ya ce kar ya tashi sai ya yi mana bayaninsa to saboda haka muna godiya ga Sharif Idris Allah ya saka da alheri ga sai di shi ma ba dan kasancewa shi ya rako shi ba to shi ma da ya ce mana wani abu Allah ya saka da alheri masha Allah eh. bari ya bayan baitin da ya faɗa eh, eh. To muna fata ‘yan uwa ya raka Sharif a dawo a zauna ga baiti nan da Sharif ya bayar yace a fassara mana shi don mu ƙara natsuwa saboda haka gashi nan insha Allah za a yi saboda haka ‘yan uwa sai a natsu.
Assalamu alaikum. A karatun ya zo ƙarshe kasancewar biyayya a shehi sharif ya ce a fassara muku wani baiti guda ɗaya baitin da karatunmu bai isa can wajen ba amma saboda biyayya da zartar da umarninsa shi ne za mu fassara daga nan kuma shehi malam nazifi sai ya yi mana addu'a a shehi abin da ya faɗa shi ne a fassara muku wannan baitin a wa ardi shekhaka walau abkaka lakinnahu lil khairi kad hadaka da ke kowanne baiti cikin baituka na ruhul adab ilimi ne sukutun ne zurfi ne zaman kansa to shi ne anan ma shehi yake cewa wa ardi shekhaka ka yardar da shehinka ka aikata abubuwan da za ka samu yardansa za ka sa yarda a zuciyarsa walau abu kaka ko da shi ɗin kuma ya aikata wasu abubuwa da suka sa ka kuka kai kaga wannan abu ne wanda yake da sauri yake da wahala daga cikin abubuwa na irada wanda ake bukatan muridi ya kasance wanda a yau muridai so tari sun so shehunansu ko yaushe su dinga musu abinda za su ji daɗi to anan shi kuma maulana yana cewa walau abu kaka ko da shi ya aikata abinda zai sa ka kuka abubuwan da za su sa ka kuka abubuwa ne masu yawa amma ko da shi yana aikata abin da yake sa ka kuka kai kuma koyaushe ka kai kokarin a yarda da shi aikata aikin da zai yarda za ka samu yardanka to shine maulana ya kawo lakin harfu istidraki cewa shi shehi idan ya aikata wani abin da ya sa ka kuka ko ya baka haushi ba zahirinsa bane ba zahirinsa bane a zahiri ne ya sa ka kuka amma a batsini kuma wannan abu alkhairi ne a tattare a ƙasa da kai wanda nan gaba kaɗan zuwa gaba kaɗan kai da kanka za ka gane cewa ashe wancan abin nan da aka aikata min na ji haushi raina ya bashi har na yi kukan ashe ga nata'ijin abin ga alkhairan abin kai da kanka za ka zo ka gane kusan dalilin da ɗazu muka bayar akan abin da ya wakana sai na umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu wannan sharadi ne tsauri wanda manzo ya amince da shi din sai can gashi daga baya ya gano sirrin sirrin wannan sharadi da sirrin amincewa da shi duk da yawa daga cikin sahabbai kawai sun yi dai taslimi sun yi imani kasancewa manzo ne ya amince da wannan sharadi amma har zuci su ba su gamsu da wannan ba amma can gaba dabda fatu makka suka gane sirrin amincewa da wannan sharadi ne tsauri wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi to shi yasa yace lakinnahu lil khair lakin din yana gyara maka ma'anan afkani ana cewa harfu istidraki idan aka yi magana dan karkai wa adin gurguwar fahimta shine za a kawo lakin mukhaffafa ko lakin na domin a gyara wancan ma'ana karka zaci cewa da gangan ko dan mugunta ko dan baya kaunarka shehinka zai aikata abinda misali zai baka haushi misalin wannan shine kamar kai ne ka nemi yar gidan shehin ka ya hana ka kaga ba za ka ji dadi ba kana son ta ba to shi gani yayi misali ita wannan yar wacce zai aura maka za ta raba ka da shi ne ka gani saboda yana ta yana son yarsa za ta iya raba ka da shi ne idan kuma ta raba ka da shi fa ta raba ka da Allah ne to ganin wannan ya hana ka kaga kai baka san sirrin abun ba amma zaka iya kananan maganganu ko gunaguni a kasa cewa ga hinan ni muridin sa ne shekara uku hudu biyar goma ina masa hidima muna tare amma ga ya kwaya daya na nema ya hana ni zaka iya wannan fahimtar din to shi yasa yace lakinnahu lil khairi kad hadaka wannan abin da ya aikata zai sa yake baka zai baka haushi ko ya saka kukan nan to ya shirye ka ne zuwa ga tarin alkhairi ba mugunta bane ko rashin kauna da irin waɗannan gwalagwalai a cikin ruhul adabi kowanne baiti ɗaya ilimi ne sukutum kuma za ku yi mamaki ilimin ɗan shekara ashirin da ɗaya ne wannan shi ne abin da zai ba wa kowa mamaki wani bani ihda wa ishirina sana ma'aziratun maqbulatun mustahsana hagan shekara 21 akwai wani ma wata ran muna tare da shi wani abu dai wata musiba ce ta same shi ya rasa halin da zai shiga da naje yi mishi jaje sai na karanta wani baiti cikin ruhul adab law ya'lamu al-insanu man rahmanu yalqa shurura dahikan insanu da na fassara masa yace dan Allah waye wannan magana ya ce haka dan Allah gaya masa wane ne wanda ya yi wannan magana yana mamaki ya aka yi wannan magana a harshen wa a bakin wa ya fito sai na ce masa maulana shek ibrahim ya shi a ruhul adabi da ya faɗi wannan wannan ya shirye shi ya zamo sanadiyar amincewa da tsarika ta tijaniya ta irin wannan gwalagwalai suna nan da yawa shine farkon wannan majalisi namu na faɗa cewa ruhul adabi ba zai yi a irin wannan karatun da muke yi ya kamata kullum baiti ɗaya shi ne karatun ruhul adabi kullum baiti ɗaya sannan kuma lokaci ya yi da matsaloli irin na tasawuf su ruhul adab din nan a dinga mukarana su da asar da hadisai da riwayoyi saboda waɗanda suke ganin jita-jita ne maganganu ne marasa tushe aka shirya a samo musu da wayannan a cikin Qur'ani cikin Bukhari cikin Muslim ayi mukarana su san da cewa suna da asali akwai inda aka samu waɗannan mas'aloli duk wannan shine karatun ruhul adabi wanda zahiri ko mutane sun fi so a ce zama ɗaya biyu an fassara ya kare to mun yi biyayya ne ga sharihi muka dawo baya amma karatu ya riga insha Allah ya kare kuma muna tare da shi alhaji tun da na zo ba mu samu haɗu da shi ba mu gaisa ba saboda baya gari to muna godiya ga wannan gida da duk zuwan da muka yi ana tokar da mu ana mana hikinkimu kamar yadda sharifi ya shaidi gidan da haka sannan kuma musamman malam sani tun da muka zo ya ajiye harkokinsa su da su malam rabiu su malam ahmad duk dai gidan sun ajiye harkokinsu gaba ɗaya su shauɗayin su alai ibrahim duk muna tare da su muje can muje can muje can to Allah ya saka musu da alkhairi kuma ba bakon abu bane a gunsu abu ne da suka gada a wajen shi alaji Allah subhanahu ta'ala ya rike shi ya rike shi da rahama Allah ya yarda da shi ya gafarta masa ya albarkaci na bayansa haka mutanen Kaduna gaba ɗaya muna muku godiya da irin wannan tarba da kuka mana da hidindimu iri-iri wanda idan ba godiyan ba ba abin da za mu iya cewa a kai kuma da abubuwan da kuka ganin nan ba zahiri ba ne husunu zannin ku ne ya kawo a ɗin kullum idan muka zauna ina fada cewa husunu zannin ku shi ya kawo wannan abu amma ba abu ne wanda dama can akwai shi ba to kusan da haka a kar ku ɗauki wani abu ne sabo daban a abu ne wanda husunu zannin ku da kuka yi shi ne ya kawo wannan alkhairi din gaba ɗaya Allah ya saka wa kowa da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ina ga kusan abubuwa biyu ne suka rage mana na farko dai shine rufe taro da addu'a na biyu kuma jawabin godiya ga shi malam a bisa wannan zuwa da ya zauna tare da mu tsawon kwana tara ya baro hidindiminsa kasancewarsa kamar yadda aka faɗa shine babban limamin masallacin juma'a na garin damaturu akwai abubuwa da dama amma duk da haka malam ya iya haƙurewa ya zo ya zauna ya kakure tare da mu don ya fa'idantar da mu daga cikin abubuwan da Allah ya yalwata ƙirjinsa da su to saboda haka za mu miƙa abin magana ga shi mai masaukin bako ko baki shine Alhaji Awwal Salihu Malami wanda alhamdulillah kamar yadda duk ƴan uwa suka ba da shaida dukkanin waɗannan abubuwa da aka gani sun gudana duk da ba malam yace bai zo ba to a bisa ramanarsa ce ko kuma a bisa cikin hidimarsa ce wannan abubuwa suka kasance to saboda haka muna yi masa godiya Allah ya saka da alheri kuma za mu miƙa abin magana zuwa gare shi ya yi malam godiya a madadin mutanen Kaduna da wannan zuwa da malam ya mana kuma muna fata malam kar ya kosa kar ya gaji da mu kamar yadda aka tsaya a wayannan baituka da aka tsaya to Allah ya ba malam lokacin da zai dawo ya ci gaba da wannan littafi har mu kai su ƙarshe kuma yanda ya faɗan Allah ya sa in ya dawo mu samu wadataccen lokaci kuma ya zamanto harafi ɗaɗɗayan za a riƙa yi don mu ƙara nutsewa cikin al'amarin Allah da manzansa. Saboda haka Allah ya saka da alheri yanzu za mu yi abin magana ga shi Alhaji Lawan ya yi godiya ga shi sannan kuma mai addu'a ya yi mana insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم ما سجر ما أمدد متانا جهر كدونا باكي دا شيخ ننتا مقدمانتا da muridai da sauran mabiya baki daya muna mika cikakkiyar godiyanmu ga sayyidi a sheikh ayyub hafsa wannan gagarumin aiki wanda kai kawon shiga baki ɗaya alhamdulillahi mun sani cikin Allah ne shiryar da bayan Allah ne musharaka da yan uwa ne a cikin abin da zai amfane su duniyarsu da lahirarsu amma duk wannan kai kawon da yake ba abin mamaki ba ne ba don komai ba saboda shi ma wannan ayyuka ga da su yayi daga iyaye da kakanni muna taya kanmu muna taya shi murna bisa tsaya wacce akan waɗannan abubuwa da fatan Allah ya kare shi da lafiya Allah ya tsawaita mana rayuwar shi wannan dukkanin abubuwan da kai kawon da suke yi suna yi ne bisa bin asarin shehu radiyallahu anhu kamar yadda yake faɗi alawtul bihar az-zakhirati wa innani alawtul qura wal mudna bal hal jibala أروم رضا الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مثالا ضعيف عليل شائب متحمس لينصر دينا لا يريد قتالا duk kaikawan da suke yi bai wuce kaikawa a cikin wannan umarni da shehu ya yi wanda ya aikata a aikace bai huta ba tun daga furuciya har tsufa ya zo ya shiga nan ya fita nan ya kara da ko ina a duniya ba dan komai ba domin yada addinin Allah da kuma shiryar da mutane bayan Allah ya zuwa ga Allah alhamdulillah Allah ya saka masa da dukkanin alkhairi kuma mu ya zame mana kamar abin nan ne dama dai san gida ne alhamdulillah ba mu taba mika gayyata ba tare da ya karba ba a cikin dirranci da ake ci Allah ya saka masa da alkhairi kuma hakika zuwansa amfanuwa ne ga al'umma baki daya na nesa da na kusa din min ce da haka Allah ya datar da mu da irin wannan aiki nashi Allah ya karba mana da mu da shi baki daya Allah ya saka masa da dukkanin alkhairi Allah kuma ya mai da shi gida lafiya muna godiya bisa harshe na mutanen Kaduna baki daya da iyalan nan gida baki daya da sauran dukkanin ƴan uwa ko ina suke alhamdulillah yanzu hanyoyin sadarwa tana da yawa wannan abu ne da zai amfani ba mutanen Kaduna ba kawai duk sanda ake ana watsa shi kusan ko ina duniya yanzu ana samun waɗannan abubuwa lolan abubuwa da aka watsa alhamdulillah saboda haka karatun da an yi shi a Kaduna ne amma hakikanin gaskiya abu ne na duniya baki daya Allah ya saka masa da dukkanin alkhairi ba zan tsawaita ba wani nuna farin ciki ne da godiya ga Allah da ya bashi dama ya zo ya gabatar da wannan kuma muna fata wannan ya ta maimaituwa a kowane lokaci ya zama wata sunna ce da za a rike ta insha Allah domin amfanar da bayan Allah Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an saurari jawabin godiya daga ainihin shugaban zama alhaji awal ashek salihu malami to kamar yadda na faɗa kusan abubuwa biyu ne suka rage mana saboda yanayi na shi kansa malam akwai yanayi na jiki da sauransu dan karatun ma kamar da ba za a iya zama ba to amma dai saboda an riga an ce za a zauna to kuma haɗin haka aka zo aka zauna saboda haka za mu mika abin magana ga shi ainihin na'ibi wannan masallaci namu na tudun wada a shek alhaji nazifi don ya rufe mana wannan majalisi da addu'a da fatan Allah ya maimaita mana karmakon Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. alhamdulillah kowanmu mu ƙara gode ma Allah mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba mu da wani abu saboda gayan matuƙar farin ciki da kuma matuƙar murna da samun wannan babban rabo wanda ba zai iya kamantuwa a ce ga irin ga irin shi ba kuna ji dai abin da sharif ya faɗi saboda haka ba tsayawa zan yi bayani ba amma mutanen kaduna mu gode ma Allah kamar yadda shi shehi ne ya faɗi ai albarkacin kaduna ne duk wani mutanen kaduna ne ai duk aka samu duka waɗannan alherai saboda sai mu ƙara gode ma Allah idan Allah ya maka ni'ima yana fata yana kauna godiya kuma alama godiya shine wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith ko da yake dai na so in danyi wani abu amma kuma in danyi wata magana tun ran nan da aka fara ya kamata mai rika kokarin hidima wato hidima tana yi ma wanda yi hidiman amfani ne ba wanda aka ma hidiman ne hidiman take amfana ba musamman kaman bayin Allah irin su shehin nan in aka yi musu hidima kaman ma an tawaye musu wani wani wani al'amari ne na na halaratu har a rika kallon wai dan an yi hidima kai wanda kama hidiman kai ne kake amfani da hidiman naka hatta salati da man- da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mu ne za mu yi amfani da salati ba manzon Allah ya nisanta ga barin wai sai kai masa salati saboda haka a takaice dai ni magana ta ni fa ami ne ba ba magana ce ta zurfafan malamai ba saboda haka ya kamata mu yi himma a rika yin hidima an san halin da ake ciki dai amma a koyaya lallai jama'a a rika kokari ana yin ana yin hidima ana hadaya ana domin shehannanmu da kuma maulamu Sheikh Ibrahim duk sun yi magana a game da maganar hidima albarakatu fil hidimati albarakatu fil hidimati kuma shehi ya ce innal ladhina khadamuni nalu muradahum sa'adatan wa malu innal ladhina khadamuni sigar da aka yi magana ba ya khadimuni aka ce ba fa khadamuni nalu kuma aka ce ba zan tsaya yi wani fasara bane wato naru muradahum sa'adatan wa malu ko naru na nalu sa'adatan nalu sa'adatan wa malan saboda haka a takaice kuma Sheikh Muhammad Nazifi yana cewa tahaddu tahabbu duk waɗannan na dan dan gugutsuro ne kaɗan dan Allah dan Annabi mu rika kokari ana yin hidima Allah ya saka alkhairi Allah muna ma shehi ko da yake duka alhaji lawan ya riga ya yi wannan da harshen mu duka gaba daya amma muna ƙara dai gode ma Allah ne muna ƙara gode ma shi shehi da Allah ya ba shi dama ya zo ya yi amfanar da mu wannan wannan kwanakin mun gode Allah mu karanta fatiha ɗaya da salatul fatihi uku amma za mu karanta wannan mu yi mu karanta gaba ɗaya نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يسألك شيء لا فيها Allah kuma ya ƙara dawo mana da shi lafiya, Allah ya sa ya tarar da ahalinsa lafiya, albarka annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. karmakan lahu sai a kara cika mana
kowa ya halarto da niyyarsa kafin mu Allah Allah ka halarto mu Allah ka biya mana gaba daya
Allah ya yi mana Amin.
alhamdulillah
subhanallah jazakumullahu khair